إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان هو العطار قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أبيد أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا فقال له ناولني ذراعا يا دفع منزو الله يا دورا أكان تكون يا دفع منزو الله أبنتي dama muna magana ne kan albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin shi Allah yana sa albarka cikin abinci ya kai yawa to don aka dafa manzo Allah tinkiya ko akuya ko menene akuya aka dafa masa sai ce nawilni zira'an mi komin me karfata da aka gama manzo Allah yana son karfata ce mi komin karfata sai aka miko sai manzo Allah ya karbi ya ci sai kuma ya ce mi komin karfata وكان يعجبه الذراع منظور الله yana son karfata فناوله الذراع sai bashi karfata din kuma qala nawilni الذراع da manzo Allah ya ce gama sai ce ka saki ka miko min ka miko min kuma karfata fanawalahu zira'an sai mika masa thumma qala nawilni az-zira' ayin larabcin fili yake aiko nawilni zira'an bi na kira ko wa kana yujibu zira'u fa nawalahu az-zira'a mi komin sai mika mishi ga az-zira'a ta biyu akwai tarifi ko thumma qala nawilni az-zira'a wannan kuma akwai tarifi ko fa nawalahu zira'an sai bashi karfatan kuma daban thumma qala nawilni az-zira'a in aka iya ce ba ni karfatan aka ba shi ya ce ba ni karfatan nan an fahimta ba ni karfata ya ce ba ni karfata ya ce ai daban-daban ne ba ni karfata aka ba shi ya ce ce ba ni karfatan nan ba haka ba ne ba to shi fakultu ya nabi Allahi wa kam lishati min zira'in ya annabi akuya karfata nawa ne da ita za ta mikowa kagan ba don sahabi ba ne sai ce ya yi shishigi ya yi kankan ba ba haka ba ne ba wa ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa law sakata la utitu azran ma da autu bihi da ya yi shuru yana bin abin da na faɗa masa da duk sa'an nan ce ya miku karfata haka zai ta mikuwa in ya yi dubu masu ya yi miku sallallahu alaihi wasallam an fahimta sai ce wa kana yujibuhu dhira' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son karfata a cikin jikin dabba yani khassatan wa kana yuhibbu lahama umuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son nama a kuma cikin jikin dabba kuma ya fi son karfata fa fi hadith Jabir radiyallahu anhu al-ati ba'da hadha lamma jaa ila baytihi wa qarraba ilayhi al-anaq nazara ilayhi wa qala ka annaka qad alimta hubbana al-laham za mu karanta hadisi da zai zo da ya miko mishi ya ce kamar kasan muna son nama manzo Allah yana son nama alhadis la'utitu azra'an ma da autu bihi ikraman lahu saboda girmama manzon Allah da Allah ke da duk sa'an da yace ami kai yanda kake sahabi ka san dabba karfata biyu ne da ita manzon Allah shi ma ya riga ka sanin dabba karfata biyu ne da tunda yace mi ko kai ne ka mika ka je ka ɗauko in ka je za ka gan shi a wajen ba don kai za a saka ba kai naka ne ka ɗauko kawai to kaga sai ya ce a'a ya manzo Allah akuya karfata na waje da ita na kawo na kawo karfata na waje ta ta ya bata abin manzo Allah ce da yayi shiru duk sa'an da aka ce miko sai ya miko wali bayani uluwi manzilati wa azimi qadarihi inda rabbih bi talbiyati talabihi wa istijabati du'aihi saboda girmama manzo Allah da Allah ke duk sa'an da ya nema sai Allah ya bashi bima lam tajri al'adatu bihi قال الحافظ أبو نعيم ووجه الدلالة من هذه الأخبار إعلامه فضيلته صلى الله عليه وسلم da aka nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda babu ma yace abba a kawo sai Allah ya bayar an fahimta قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود عن نبيه الأنزي عن جابر بن عبد الله قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتله منذ الله صلى الله عليه وسلم يافت زوا مشركي دن ياكيسو وقال أبي عبد الله شيء أبانا عبد الله عبد جابر بن عبد الله يكيتي وكو جابر ابن عبد الله شيء أبانا يتي مني يا جابر يا كي جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة hatta ta alama ila ma ya siru amurra ba laifi ba damuwa ka saurar cikin ba sai ka je yaki ba ka saurar cikin masu kula da madina har sai kun ga me ya kasance da mu fa inni wallahi laula anni atruku banati li ba'di la ahbabtu an tuqtala bayra yadayya yace wallahi ba dan zan bar ƴaƴa mata bayana ba ba wanda zai kula da su sai kai kenan da na so a kashe ka gabana ina kallo a kashe ka nima a kashe ni saboda uban jabir ya tabbata ya yi yanki cikin wannan yakin da wahala ya dawo qala yace fa bainama ana fin nazarina yace ina cikin masu kula da madina ban je yakin ba iz ja'at ammati bi abi wa khalati litadfarahuma fi maqabirina muna cikin madina sai ga kanwan mahaifina koyar mahaifina kanwan mahaifina kanwan abdullahi din sai ga ta zo da da shi abdullahi din da kuma khalati kenan ko wa khali khali da kanin mahaifina sai ga ta zo da su za binne su an kashe su kenan su samu shahada falahika rajulun falahika rajulun yunadi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taruddu al-qatla fatadfinuha fatarfinuha fi ma haythu qutilat sai ga mai kira yazo yace manzo Allah ce ku koma da su inda aka kashe su ku binne su wajen ma'ana wanda suka samu shahada inda aka kashe su nan za a binne su faradadnahuma fadafannahuma fi madja'ihima haythu qutila sai muka koma da su muka binne su inda aka kashe su fa baina ana fi khilafati muawiya to wannan an gama magana kenan ko to sai da aka zo manzon Allah zamanin shi wuce sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali har aka zo zamanin sayyidina Muawiya shekaru nawa kenan 30 na wani ko 40 fi khilafati Muawiya ibn Abi Sufyan iz ja'ani rajulun fa qala sai ga wani mutum yazo yace mini ya Jabir ibn Abdullah lakad asara abaka ummalu Muawiya ya kai Jabir ma'aikatan mu'awiya da suka zo suna haka rami ai sun sun taba kabarin ubanka gashi wani bangare jikin shi ya fito fabada fabada fakharaja ta'if fabada fakharaja ta'ifatun minhu yace ga wani bangare jikin ubanka ya fito fili yana waje kwance fantalaqtu ilayhi yace sai na tashi nan da na tashi na je inda inda annabin ne ubana فوجدته على الناه الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يرى القتيل قال فواريته يتي إنا زوا باين شكرو أربعين شي نسامو بانا يند نبني شي هكا نسامي a cikin wata riwaya aka ce akwai wani wuri da ya ji ciwo hannun shi na hannun shi na ya dora hannunsa a wajen da na cire na canza wajen sai jini ya ta zubowa kuma wajen sai na mai da hannun wajen an gama yanzu za mu je cikin mahallin shahid ya kawo mana tarihin abin da ya faru kenan to sai jabir ya sake dawowa yana ba mu bayani sai ya ce wata raka abi alaihi dainan min at-tamri fashtadda alayya ba'd gurama'ihi fi taqadi yace sai ubana ya barbashi na dabino waɗanda suka bashi ya karbi bashin dabino wajensu suka zo suka ce to jabir sai kai kokari ka zo ka biya mu dama wanda zai baka bashi yana baka yafi karfin ka ne in ka kasa biya sai ya karbi gonan ya karbi gidan ya karbi menene ko menene yayin da ake yi kenan jabir sai ka biya mu bashin mu yace ai ba a samu amfanin goma da gora da yawa ba za ku yadda mu ba ku wa'ansu mu ba ku rabi sauran kuma in aka yi girba aka girbe amfanin gona kuma sake biyan su a mu dai muna son ka biya mu ne yabbar wannan lokaci muke so ka biya mu duk abin da muke bin ubanka fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qultu jabir ce sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna abi usiba yawma kaza wa kaza wa annahu taraka alaihi dainan min at-tamr ita manzo Allah ubana mahaifina an kashe an kashe shi ranan kaza da kaza a cikin jihadi to ya bar bashi kuma akan shi wa inna qad wa innahu qad ishtadda alayya ba'd ghurama'ihi fi at-talab wa'ansu da suke bin bashi sun tsananta sun kiyi sassauci an yi ayi sun kiya fa uhibbu an ta'i an tu'irani alayhi la'allahu an yanzirani ta'ifatan min tamrihi ila ila hadha sarm al-muqbil yace ya manzo Allah abin da nake so shine a taimaka mini a je a tsoma baki a yi musu magana ko zai yadda na biya rabi sauran ragowar kuma in aka girba kuma mai zuwa sai in biya shi tun da ya haka sai manzo Allah ya ce mai manzo Allah ya ce qala na'am atika insha Allah qariban min wasatin nahar ce eh zan zo maka insha Allah tsakar na da tsakar rana zan zo maka duk sa'an da mas'ala ta je wajen manzon Allah to za a warware ta sallallahu alaihi wasallam baya gudun mutanensa baya gudun talakawansa baya gudun kome duk sa'an da ka zo da matsala fama yake a warware wannan matsala ka fita ciki ya fitar da kai Jabir eh naji zan zo tsakiyar da tsakar rana zan zo maka kala faja'a ma'ahu hawariyuhu sai manzo Allah ya zo da mataimakansa waɗanda suke suke mishi aiki qala fajalasu fi dhilli yace da suka zo sai suka zauna a cikin inuwa wa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasta'zana manzo Allah shi sallama ya nemi izini mu shigo thumma dakhala alaina sa'an nan sai manzo Allah ya shigo mana gidan Jabir kenan qala wa qad qultu limra'ati jabir ya ce kafin manzon Allah ya zo na fada ma mata ta fa na ja kunninta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ja'ani al-yawm wasta nahari fala yarayannaki wala tu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wala tukallimihi guda nawa kenan manzon Allah ya zo gidanmu da ranar nan abinda nake so kada ki kuskura ki bari ya ganki wala tu'zihi kada ki bata masa wala tukallimihi kada ki mishi karki ce masa komai kada ki magana da shi guda nawa kenan mai gida ya kafa doka kenan kar ya ganki kada ki bata masa kada ki ma zanta da shi kar manzo Allah ya ga matarka kar ma ta yi magana da shi hakka tuqati wannan mai kenan nikabi kenan ko hijabi ko me har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ji magana fafarashat firashan wa wisadatan sai ta zo ta yi shimfida ta kawo matashi ta aje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya kwanta yana yana bacci wa wada rasahu fanama fa qultu li maula li jabir sai ce sai na fara ma wani bawa na ko barar entaccen bawa na nace mishi izba hadhihi al je ka yanka wannan dabbar wannan akuya karma din ka je ka yanka ta manzo Allah za a yi manzo Allah abinci وهي داجن سمينة دبا ce kosasshiya ta koshi falwaha wal ajal kai gaggawa kai gaggawa zan taimaka mu da ni da kai zamu yi wannan aikin kai gaggawa ka gama wannan aikin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bacci don manzon Allah yana tashi daga bacci ruwa zai nema in ya nemi ruwa kuma in ya gama abin da yake alwala da menene kama hanya zai je masallaci ba zai shaurari abinci ba قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك زيزا تيمك مكتارد كيزام يأيك فلم نزل فيها حتى فرقنا منها وهو نائم yace sai da muka kama aikin ni da shi har muka gama manzon Allah na bacci bai farka ba tukun bai tashi ba tukunna fa qultu sai nace ma yaro inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina yastayqizu yad'u bi tahurin nace kaga in manzon Allah fa ya farka ya tashi abin farko abin da zai nema ruwan alwala ruwa wa ana akhafu idza faraga an yakuma فلا يفرغ من من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه in ya gama tafiya zai yi to abinda muke so nake so ka yi kokari kafin manzo Allah ya gama alwalarsa abinci na gaban shi an fahimta falan mastai kaza kala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga bacci sai ya ce ya jabir itini bi tahurin jabir ka kamin ruwan alwala kala falam yafruq min wudu'ihi hatta wadatu al-inaq bayna yadayhi kafin manzon Allah ya gama alwala an kawo abincin an aje gaban shi qala fa nazara ilayya sai manzon Allah ya kalle ni qala ka annaka qad alimta hubbana lillaham kai jabir kaman ka san muna son nama yasa nan da nan kai maza maza yanzu yanzu ka je ka hada nama abinci ka kawo nama an fahimta Udu aba udu aba bakri kira Abu Bakr thumma da'a hawariyu sai aka kira Abu Bakar aka kira mata yaran shi da ke mai aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace faji'a bit ta'ami fawdi'a sai aka kawo abinci sai aka aje qala fawda'a yadahu sai manzo Allah ya tsaki hannunsa mai albarka sai saka kan abincin wa qala bismillah kulu bismillahi kulu ku ci fa'akalu hatta shabi'u suka ci har sai da suka koshi wa fadula min lahamun kasirun aka samu sauran ragowar nama mai yawa kamar ba a ci ba kenan wa qala sai ce wallahi inna majlisa bani salama la yanzuruna ilaihim wa huwa ahabbu ilaihim min min ayunim suna kallon su manzo Allah kuma sun suna son manzo Allah amma ba sa son su je su bata ما يقربونه مخافة أن يؤذوه ثم قال وقام أصحابه فخرجوا بين يديه sai abokan suka tashi sabon sai suka fita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu sai manzon Allah yake faɗa musu suna tafiya yace ku bar bayana mala'iku da mala'iku bar mala'iku suna bayana ku ku zo gaba kada ku tsaya bayana mala'iku na bayana khallu zahari lil mala'ika ku bar bayana ma mala'iku kala fattaba'atuhum hatta balagat suqfatal babi yace sai na bi su sai da manzon Allah ya kai bakin kofa zai fita an fahimta fa akhrajat imra'ati sadraha wa kanat sittira sai ga matata da na hana ta karki fitar da kirjinki karki bar manzon Allah ya ganki kada ki karki karki karki zanta da shi karki bata mishi to ina ma na karki bata ma manzon Allah a cikin gidana ya za ta bata ma manzon Allah a cikin gidan shi kada manzon Allah ya shigo ya ji kina waya ana jin ki waje ya ji kina fada da yara ya ji talabijin an daga murya ya ji kaza kaza kaza duk abin da bai dace ba in aka ji ba ko kai babban ba ko ya zo gida ya ji wa'annan abubuwa duk zaka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba ya san ba ba kisuwa a gidanka kenan ko to kada ki wannan kada ki zanta da shi kada ya ganki to gashi nan manzon Allah yanzu zai fita to sai ta yi ijtihadi fa qalat ya rasulullah salli alayya wa ala zawji kai min salati ni da mijina kai muna addu'a ni da mijina ke da aka hana kike mishi magana قال سيما زون الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك بأي مصر أبا صلى الله عليك وعلى زوجك da wayannan ake kafa hujja cewa ana yi ma wani salati gashi manzo Allah ya yi ma matan Jabir da Jabir sallallahu alaiki wa ala nabiyyi shine sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaika ba salati bane ba daga ina ka samu sallallahu alaiki wa ala zaujiki ba salati bane ba daga harshen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma qala ادع لي فلانا للغريم للغريم الذي اشتد علي في الطلب yace kira min wane wanda ya tsananta ya ce shi ba zai yadda ba sai an biya shi bashi shi duk a wannan girba da aka yi faƙala da ya zo shi ce in si jabiran ta'ifatan min daidika da zai alai ala abihi in si minan nasi'a ka jinkirta ma jabir wannan wani basu sukan da suke bi ka ɗan jinkirta mishi biya wani ya ai jinkirta mishi saura daga ba zai biya ila hadha siram al-muqbil qala ma ana bi fa'ilin yace ba zan yi ba yace ba zan yi ba qala wa atalla sai ka uzuri yace wa qala inna ma huwa malu yatam inna ma huwa malu yatama ai dukiyar marayu ne ce dukiya ce ta marayu to sai suka ce cewa ba zan yi ba din yana nuna ba musulmi bane don da musulmi ne da yayi ladabi da sai aka ce ai dukiyar marayu ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan yi ba to ai dukiyar marayu ce sai aka ce babu ladabi a cikin wannan an fahimta to daga nan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina yace sai manzon Allah ce aina jabir ina jabir qala qultu ana za ya rasulullah yace gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala killahu فإن الله تعالى سوف يوفيه zo ka auna masa Allah zai cika masa bukatar wannan da kake gani din je ka ka auna masa Allah zai cika ka biya basu sukan ka duk baki ɗaya da wannan abin da kake gani dan karami din farafa rasahu ila sama'i fa idha shamsu qad dallakat da manzo Allah ya daga kansa sai ga duluki shamsi rana ta fito ana cewa gurubi shamsi ma duluki shamsi sai ga rana ta fito lokacin azhar yayi rana ta kai lokacin zawali kenan kala as-salata ya ababakar sai manzo Allah ce as-sala ya ababakar ya ababakar sai masallaci mu je masallaci kala fandafa'u ila al-masjid sai manzo Allah da sayyidina Abubakar da su roce suka kama hanyar masallaci fa qultu li garimi to manzo Allah sun kama hanyar masallaci ba su ce ma Jabir ka rabu da aikin ka zo masallaci mu je masallaci ba yace ka tsaya ka auna musu manzon Allah da Abubakar da wanda suka je masallaci suka yi sallah Jabir na nan yana aunawa saboda muhimmancin biyan bashi an fahimta da muhimmancin kare hakkokin mutane kana mutane sun yi layi ɗalibai ne maza ne ko mata an ce za a rufe jam za a rufe ne ne gobe ko za a rufe jibi suna nan hankali ya tashi ana kiran sallah sai ka ce ni za ni masallaci tsaya ka ƙara samu kowa aikin shi in ka je ko baka samu jam'i ba za ka samu ladan da ya fi na jam'i saboda in sha Allah saboda in ka tafi duk waɗannan ka ɓata musu kenan an fahimta duk waɗannan ka ɓata musu kenan sai ka tsaya ka ƙara samu kowa aikin shi kan a ce an rufe kowa ya samu shiga saboda ana wahala ana wahalar shiga makaranta ana wahalar karatu ana wahalar fita makaranta sa'annan kowa ya fito daga kauyen shi ya biya kudi ya zo a ce an tashi ya koma gobe ya zo sai ka jajirce kai kudirce a cikin zuciyarka insha Allahu sai ka yaye ma wa'annan duk al'amarin ka tsaya ka jajirce kowa kai mishi aikin shi kowa kai mishi aikin shi ka gama ma kowa aikin shi in ka je ka samu raka'a ta karshe zaka samu lada in baka samu ba kuna da yawa sai ku yi jam'i in baka samu ba kai kadai ne kai sallarka zaka samu ladan kai kadai kuma ladan da zaka samu nan sai ya kai wanda ka rasa sallah din sai Jabir ya ce wanda ke bin shi bashi qarrib awiyatak kawo jakanka kawo mazubinka za a biya ka bashinka fakiltu lahu min al-ajwati fa waffahu Allah sai na auna masa ajuwa sai Allah ya cika masa ba abin da muke da shi ya cika ba fa Allah ne ya cika masa don manzo Allah ya ce insha Allah za a gaba wa fadula lana min at-tamri kaza wa kaza bayan mun biya su bashin shi shi da yace ba zai yadda ba din muka biya shi bashin shi kuma ga ragowa wakiltu lahu min asnafi tamri fa waffahu Allah wa fadula lana min at-tamri kaza wa kaza sai abin da muka samu ragowan dabino mai yawa kala faji'tu as'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi ka anni shararatun fawajadtu nazo a guje wajen manzon Allah ina murna ya manzon Allah ai bukata ta biya na biya bashin an gama komai da komai wannan dabinon an auna musu an biya duka har ya ragu فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فقلت يا رسول الله إني قد قلت لغريمي ثمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أين عمر بن الخطاب إنا عمر bara ya zo ka ba shi labarin abin da ya faru ya ga mu'jiza qala fa jaa yuharwilu sai aina Umar bin al-Khattab ke zo a guje yana gaggawa Jabir ba shi labari ka shaurari Jabir yace ya manzo Allah me zai shaurari Jabir inji ni na san da haka tun ba ai ba ni na san da haka ba sai Jabir ya bani labari ba tun da ka faɗa magana ta kare ma'ana abinda na ji da kunne na a wajenka ya fi min abinda ido na ya gani tabbata saboda ido ka zai yi ya yaudare ka amma abinda banzo Allah ya fada tabbas ne ina Umar ibn al-Khattab sai shi ko yana cewa ta yake wani abu ne yace ina Jabir ba shi labari ka shaurari Jabir yace ya manzo Allah me zan shaurari Jabir in yi tun da ka faɗa na san haka abin yake ba shi Jabir ya faɗa min ba sal Jabir ibn Abdullah an gharimihi وتمره قال ما أنا بسائله قد علمت أن الله سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله سوف يوفيه تند كفت أنا أصلا هكني أنجما كينا أم فهمت فردد عليه وردد عليه هذه الكلمة ثلاث مرات tambayi jabir ya ce ya manzo Allah me zan tambayi jabir tun da ka faɗa ni na san magana ta kare abinda naji a kunne ka yafi abinda abinda naji da kunne na ka faɗa mi yafi abinda na gani ma da idanuna kullu zalika yaqulu ma ana bisailihi wa kana la yuraja'u ba'da al-marrati thalitha ba a muraja'a da manzo Allah in abu ya kai su uku shikenan magana ta kare fa qala ma fa'ala garimuka wa tamruka qala قلت وفاه وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا to kaga an gama konan ko to yanzu mai gida zai zo ya ja da matarsa dan me nace kada ki magana da manzo Allah kika yi magana da shi eh farajatu ila imraati fa qultu alam an alam akun nahaytuki an tukallimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ban hana ki magana da manzo Allah ba a gidanmu ba fa qalat sai ta ce تظن أن الله تعالى يريد نبيه بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي ولا على زوجي shakake Allah zai turo mana manzon Allah zai kawo mana manzon Allah a gida ya zo ya fita na kyale shi tafi ban dauki addu'a ba shakake Allah zai kawo manzon Allah a gidanmu na kyale ina kallon shi zo har ya fita ya tafi ban roki addu'a ba sai Jabir ya ce me sai ya yi shuru ai jawabinta guda biyu ne amma ɗaya ta bayar ta hake manzo Allah ya shigo gidan kyale shi har ya fita ya tafi roki addu'a ba ai shi cewa kada ki zanta da shi ita kuma addu'a ta nema to shi yasa waɗansu malamai suna ganin addu'a ba magana bace ba shi yasa in kana sallah cikin sallah baka iya larabci ba cikin sujada ko tahiya in zaka roka suka ce zaka iya yin Hausa ko ajami me yasa suka ce ai wannan addu'a ce ba magana bace ba ta ba ta sallah Jabir da matarsa ta faɗa masa haka sai yayi me yayi shiru doka uku ya kafa kada manzon Allah ya ga kirjinki ba yana nufin kirjinta fatan kirjinta ba don an san ta sitira ce ta mai tsananin hijabi ne ma'ana kada manzon Allah ya ganki kada ki zanta da shi kada kada kuma ki bata mishi abu uku doka da ya kafa mata kenan kada ki bata masa dai an san me ke ciki duk wanda yake ji da girma mai yana mai baya son yayi ba ko a gida a matan gida na surutu ana jin ta waje ko a daga muryar talabijin ba ko na ji ko yara na ta kaza kaza kaza kaza duk wanda ya bakon ba zai ji daɗi ba to kada ki bar manzon Allah ya ji wannan ji rashin jin daɗi sanadiyan kada ki kuma ki zanta da shi kada ya ganki bai tsananta da yawa ba eh bai tsananta da yawa ba ya tsananta ya tsananta ko yayi daidai eh ya salon halitta da me a'a duk wanda suka yi bayani suka ce ai an santa sitira ce mai yawan suturce jikinta ne mai yawan suturta jikinta ne ke sa aka ce da ya ce kada ga kirjinki ba yana nufin fatan kirjinta ba ne a don an sanar tana lullube To, amma da take cikin gida in za ta yi magana sai ta leko da me sai ta leko da me bangaren jikinta sai ya fito waje ba haka ba ne ba to da ta leko din magana ta yi ce ya manzon Allah ka yi muna ka yi muna salli alayya wa ala zauji فقال صلى الله عليك وعلى زوجك tafi me? wai wannan addu'an da aka yi tafi biyan bashin da aka yi ma masu bin bashi saboda me? sallallahu alaihi wasallam to me za ka fahimta a cikin wannan in ka kafa mata doka sai ta yi ijtihadi ta ga wani abin da ya dace sai ta yi karkata shi hankalinka karkata shi hankalinka wa abin da ta yi din shi za ka kalla ka gani me amfani shi yana da amfani ko ba shi da amfani in yana da amfani to shi kenan don hana ta aka yi amma ta ga manzo Allah mai ta faɗa masa ma shi da ya hana mata ce a sa kake Allah zai turo mana manzo Allah a gidanmu in kyale shi sai tafi ban nemi ya yi mana addu'a ba ya yi magana kuma ya faɗi wani abu kuma sai ya shuru ba na abinda ta yi ta yi daidai ke shi ma ya yi mai? ya yi mai? ya bi? wayanna ana fitowa da su ne don kada ka taba tsammanin kai da matanka kaɗai ne ba kake zamantakewa zaman aure kuna gida tun zamani tun zamanin manzo Allah haka rayuwa take tafiya fa haka rayuwa take tafiya mai gida zai kafa doka matan gida tana da tana ganin kaza kaza kaza kaza haka rayuwa take ba ba kanku ne farkon rayuwa ba haka rayuwar take hakuri ake yi sai komai ya tafi eh hmm. eh ah ai shi bai ce ta kare dokar ai ya tambaya ban hana ki magana da shi ba ba haka tambaye ta ba sai ta ce me ja kake Allah zai kawo mana manzon Allah gidanmu gidanmu na kyale shi ya fita ba roki addu'a ba kai kana ganin haka zai yi daidai ne wannan sai yayi me eh ai ba tabbas cewa ta yi magana magana ta yi ko roƙon addu'a ta yi roƙon addu'a ta yi eh wai abinda ke nuna cewa ba magana ta yi ba ba abinda ke nuna cewa ta yi sallama ya rasulallah salli alayya wa ala zauji kai min salati ni da mijina yace she manzo Allah ce sallallahu alaihi wa ala zaujiki ta yi laifi ko ta yi daidai? ta yi laifi ta yi daidai ba ta yi laifi ba eh? ah ba nan ba haka ba ne ba yadda kake gani yadda kake da hankali haka take da hankali yadda kake fahimta haka take fahimta yadda kake gani abin da haka ita ma take ana mamana iko na hannunka ne in kai kuskure shi tafi kuskure in ka bi kuskure sai ka in kai kuskure sai ka bi kuskure kada kafa ki ta taka waje kar na ji motsin ki waje kafin ka zo yaro yayi gurguje yayi targade ko ya buki yayi mai ya buki sai ta saura da shi har ya sai me sai ta kai shi wajen magani ta yi laifi ta yi daidai باب ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل mun gama da babin abinci yawan abinci albarkacin addu'a manzo Allah ko hannunsa to shi kuma yace babu ma u'tiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min al-fadli babin da ke bayan Allah ya ɗaukaka manzon Allah ya bashi fadla ya fifita shi akan dukkan halitta inda aka samu matsala ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika Jibrilu dukkan al'umma sun tabbatar da manzon Allah ya fi mala'iku sai dai mutum biyu Ibn Hazm da Zamakhshari su ne suke da ja akan wannan magana amma sauran al'umma baki daya sun yanke cewa manzon Allah shine afdalul khalqi ajma'ina to zamu ji abin da ya zamu gani wani istinbatin da habrul umma tarjuman alqur'ani yayi wane ne habrul umma wane ne tarjuman alqur'ani قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أنبأنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثني الحكم ابن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas shi ya faɗa ya saki ya fit ya bude bakin sa yace inna Allah faddala Muhammadan ala al-anbiya'i wa ala ahli samai inna Allah tabbas lallai dahir babu ko shakka Allah ya fifita manzon Allah kan annabawa kuma kan ahalus sama'i su wane ne ahalus sama'i faƙalu sai suka ce yabna abbas bima faddalahu ala ahalus sama'i da me Allah ya fifita shi kan halittar sama wani halitta ke sama mala'iku ƙala sai ce inna Allah ƙala li ahalus sama'i Allah ya yi magana da, da mazuwa sama Allah ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu gani wayannan maganganu da aka yi guda biyu wanne ne ke nuna daraja da ɗaukaka ita ai Allah ya zanta da mazuwa sama halittar da ke sama sai ce wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimina Allah ya zanta da mazuwa sama mala'iku har mala'iku na ciki yace wa may yaqul minhum inni ilahum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi adh-dhalimina da manzo da Allah yazo zai zanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa'annan maganganu ne guda biyu da aka yi kafin ku fahimci wannan bara a kawo muku misali annabi Musa ya bude ya bude manzancinsa annabi Isa ya bude manzancinsa ya annabi Musa ce ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum annabi Isa kuma ya bude ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna kaza kaza kaza wa'annan zantutuka guda biyu wacce wacce magana ce mai zafi wacce mai sanyi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum akwai zafi akwai fada akwai tashin hankali a ciki akwai yaki ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad wanne ne yafi sanyi nabin yafi sanyi an fahimci wannan طيب ومن يقل منهم إني إله إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والنين مي زافي ده فدا والنين مي سني دلالما مي kake duba menene wace aya ka fade ta mana ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم إيه أنا فتح ها ما ذا تفسيري باي to wa'annan annabi Musa ya bude risalarsa ya qaumi lima tu'zunani wa kad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ba haka bane ba annabi Isa ce ya bani Isra'ila inni rasul ba haka bane ba wanne ne mai sanyi wanne ne mai zafi magana annabi isa tana da sanyi magana annabi musa da zafi ya saboda yahudawa yake mu'amala da su to wayannan maganganu guda biyu da aka yi da mala'iku da halittar sama baki da da kuma maganar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne yafi sanyi da girmamawa don su ai doka aka kafa musu ko wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fazalika najzihi jahannama kazalika najzi zalimina wannan magana ai ba kaman fada kenan ma ko to manzon Allah kuma aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa'annan maganganu guda biyu wace magana ce ke nuna daraja da daukaka eh wace aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Abdullahi dan Abbas sai kafa hujja da shi kenan qalu fama fadluhu ala al-anbiya to yanzu mun yarda da wannan to kace Allah ya fifita shi kan annabawa to mecece hujjarka hujja jari ko qala qala Allah azza wa jalla sai ce ai Allah ya ce wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum zuwa karshen aya wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi duk wani manzo wata al'umma da za a aiko mata manzo da yaren mutanen ake aiko shi ake aiko manzon masalan kamar Kano baki ɗaya Kano state a cikin birnin Kano cikin Kano akwai annabin da aka aiko musu da yaren su in ka je can Gezawa ko ka koma can Kura ko ka je can Dawar ko wani abin cikin Kano ne duka amma wani su ma manzon su daban ko su ma manzon su daban kowace al'umma da manzon da aka aiko mata to amma manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mishi me وما أرسلنا من رسول إيه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا معنى دون إن أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هكا قوة دقوة دقوة أم فهمت؟ to shi yasa sai manzo Allah ce wani annabi ma duk kiran da yayi mutum da ya amsa mashi wani mutum biyu wani mutum uku an manta da hadisin ne an manta da kisan ne sa aka ɗaga min al'umma nabi Musa sai na zaci al'umma ta ce haka ce haza Musa wa qaumu ina nan sai ga sawadin azam hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab yanzu istinbatin da Abdullahi dan Abbas yayi daidai yayi ko ba daidai ba yace duk wani annabi ana aika shi ne zuwa kauyen su zuwa garin su zuwa unguwar su mutanen sa wanda suke fahimtar shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga ran da Allah ce ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir tun daga ran da aka faɗi wannan duk wani ɗan adam ko aljani da ke raye ko fari ko baki ko bature ko ɗan ina ne wannan da'awan ta shafe shi qum fa anzir ka tashi kayi gargadi to tun daga wannan umarni da aka yi duk wani ɗan adam da aljani da ke duniya imamu suyuti ya ce har mala'iku Allah ya manzo Allah risalarsa ta shafe su har mala'iku kuma ya kawo hujja ya kafa hujja an eh kana zaure kana cin tuwo miyan kuka sai kai ma ka fahimta ka fahimci komai sai ka zage dan sai sai ka yi karatu Abdullahi dan Abbas ne haka manzo Allah ya mishi addu'a Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi ta'wili sai na umar yana zaune majalisarsa matsala ta kici da sai ce a nemo abdullahi dan abbas yana zuwa sai ya warware matsala inda ta danganci alkur'ani aya ai ba yawan shekaru ba ne ba jima'a baiwa ce daga allah an fahimta waɗanda aka wanda aka aike shi zuwa garinsu ko ƙauyensu ko unguwansu da wanda aka ce duniya baki ɗaya har kasashen turawa da bakake da menene duk manzancin manzo Allah ya game da su ya shafe su wane ne kenan yafi wanda aka dora masa wannan nauyi shi ne Allah shi Allah ya fifita shi kan annabawa kenan fa arsalahu ila aljinni wal ins Allah ya aiko shi zuwa aljanu da dan adam dan adam ne gashi nan dai kowa yana yi ko to annanu kuma sai ce wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu ba haka bane ba aljannu su ma aljanni alsuma sun je sun sun je sun ji risala sun je wajen manzon Allah sun karbi addinin musulunci wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna su ma suka ce mu ma cikin mu aljannu akwai musulmai akwai kafirai wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba ya shafe su kenan ko da dama kafin yau ka san Allah ya aiko manzon Allah ne zuwa dan adam da aljani to amma mala'iku sun shiga ciki ko ba su shiga ba shine abin da ya zama ka sabo magana ko shine abin da ya maka zuwa ko ko ah آمين قوله ومن يقل منهم إني إله من دون الله سورة منتنا من دونه سورة منتنا انت بير أكو تو ومن يقل منهم إني إله من دونه الآية استدل الحافظ السيوطي بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة كما أرسل إلى الجن والإنس قال في تزيين الأرائك في أخبار الملائكة هذه الآية إنذار للملائكة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي أنزل عليه وقد قال تعالى وأوحي, وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ haka ne li'unzirakum bihi sai ce me man balaga wa man balaga ya shafi wa ya shafi kowa duk wani mahaluki imamu suyuti ke an fahimta al'amari ya fito fili yanzu to daga yau kasan sakon manzon Allah ya shafi dan adam da aljan dawa da mala'iku eh ya shi sa ka ce kai karatu komai ka sani shi ka sa wannan cikin abin da da baka san shi ba yau ka san eh har bishiya ai bishiya ta ta ba mamaki ai mala'iku ne ke فثبت بذلك إرساله صلى الله عليه وسلم إلى إلى الملائكة وقد علم أن رسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المرسل إليهم وفيه دليل على أفضليته على الملائكة yace in ya tabbata an aiko shi zuwa mala'iku da wanda aka aiko zuwa gare ka da kai da aka aima aiki wane ne yafi eh wanda aka aiko zuwa gare ka da kai da aka aiko zuwa da aka aiko shi a wajenka wanne ne ya fi daraja kai Allah ya aiko ko shi to ya fi ka kenan ya fi ka kenan amin to imam suyuti yake da risayar da alhaba'ik fi habar almala'ik to shine yake da wa'annan in kana karanta wajen shine zaka ga wa'annan abubuwa masu ban mamaki eh amma kana zaune daga kamar gemu kayi jinsatul istiraha ka zama abdullahi dan abbas kenan ka zama abdullahi dan umar kenan a sai ka tashi kayi karatu eh sai ka tashi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai an yi karatu ko ko ana zaune sai a san komai Allahumma hadina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم